أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أنصتوا رحمكم الله وإن رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون Allah bayan ya gama bayanai da magana akan irin yadda yake wa bayansa da kuma yadda ya musu na buɗe musu alkhairu ga kuma sabo suna ya zama istidraji gare su sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kama su da azaba azaba ta wato gaugawa da ba za su iya tsere mata ba sannan su zama suna masu ɗebe ƙauna daga rahamar Allah kuma ubangiji da ya yayyanke da wato bayan azalimai kuma ya godiya ga kansa Allah tabaraka wa ta'ala ya jinjina wa kansa a bisa irin ayyukansa Allah sai ya ci gaba da magana wato ainihin ya ce kulga ya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wato ka gaya wa kafiran maka masu musu da kai masu jayayya masu gallaza maka cewa ara aitun shin yanzu ku bani labari mana in ahadallahu sam'akum ya kuka gani idan ubangiji Allah ya kame wato ainihin jin ku mana ya kurmantar da ku wa absarakum ya kame magananku kuma ya makantar da ku ya zama ba ku gani waqtama ya cika ala qulubikum a bisa wato zukatanku ya yimke ta ya rufe ta ko zaman to ba ku iya gane komai ba ku iya fahimta komai man ilahu man ilahun gairullahi ya ce kun bihi wai wani ubangiji ne ba Allah ba wani Allah zai zo muku da dawo muku da wannan abin da Allah ya rike muku har ku wato ku kuna bautar gumaka alloli ne to Allah ya kakkame waɗannan abubuwan ku gaya mun wani ubangiji ne kuma zai zo muku da shi ba Allah ba unzur idu baya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kaifa nusarrifu layati ta yaya ne muke jujjuyawa ma'ana muke bayyanar da ayoyi da dalilai a bisa kadaituwanmu a gabayi sun mahum sannan su kuma ku faru makata ya na suna masu bijirewa daga baranta ba sa yin imani ولا رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل يا musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ara'aitukum ko wai ba ku bani labari ma me kuke gani in atakum azabullahi idan wato azabar Allah ya zo muku bagatatan wato ya zo muku bagatatan babu sani au jaharatan ko kuma azaba ta zo muku a bayyane da daddare ne ko da rana hal yuhlaku shin yalla ana ko halakarwa a ba wasu ake halakarwa ba illal qaumuz zalimuna face sai wato mutane waɗanda suke azzalamai kafirai sune ku masu shirka وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ce wa ba nursulul mursalina ba mu zama muna masu aiko manzanni ba face sun kasance mu bashiri na halin kasancewa suna masu bishara da alheri da nemar Allah wato da ainihin rahama ga waɗanda suka ba Allah wa munziri na kuma suna masu gargaɗi ga kafirai da azabar Allah fama na amana wanda da imani ainihin da manzanni da abin da suka zo da shi wa asila ya gyara kuma aiki bai shirka ba to waɗannan fala haufun alaihim wannan suka yi imani da manzanni suka kyautata aiki babu tsoro gare su a nan duniya wala hum yahzanuna su kuma babu suna bakin ciki a lahira والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون Allah ya ce kuma waɗannan da wato waɗannan da ainihin suka sarrafantar da ayoyinmu to azaba ta Allah yana mai shafan su ainihin wato a duniya da lahira don a duniya ana kunyata su kuma su zama ba su yi nasara ba a lahira kuma a jefa su a wuta saboda rashin ƙimbin Allah azaba tana shafar su bi ma kanu ya da abin da suka kasance suka yi fasiki da shi shine suka bar da'ar Allah قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير afala ta tafakkarun annabi Allah ya ce gaya musu sun dame ka ya Muhammadu sallallahu alaihi su ce maka wannan su ce maka wannan su ce ka hau sama ka zo da aya su ce ka zo da wannan gashi ya za a yi a zo a ce kai annabi ne manzo ne kana zuwa kasuwa kana cin abinci baka kaza kuma kuma a zo a ce kai annabin Allah ne to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce gaya musu la aqulu lakum indi haza'inullahi ni ban gaya muku na ce ni taskokin arzikin Allah na gona ba wannan na Allah ne wala a alamu lawai ba ban ce muku kuma ni na san gaibu ba abinda Allah ya sanar da ni shi na sani ban ce muku na san gaibu ba wala aqulu lakum inni malakum duk wannan hushanan ne yawwa haka ji ban ce muku ni wato ainihin mala'ika ba ne abin da ban gaya muku ba misali ko da haka ne ban faɗe shi ba za ku kama ni da hujja ba don kan mutum ya ji annabi an ce Allah ya ce ban ce muku taska Allah tana wajena ba to shi manzo Allah bai faɗa musu hakan ba amma kuma amma ba korewa ba ne yawwa na ta hukumanci ne da kuma dakatar da rashin ladabi yawwa balle ku ce in sako muku da kaza in ba ku kaza taska Allah duk tana ran manzon Allah mana amma ba gaya muku haka ba ko in ce muku ni na san gaibu abin da ya faku shine gaibu ban ce muku na sani ba amma kuma yadda yake bayyana musu da mu'amalolin Allah yana sanar da shi gaibu iya abin da Allah ya sanar da shi to gaibu ne domin ba wanda yake sani sai manzon Allah kuma ban ce muku ni mala'ika bane kaga anan kawai mutum ya dauka ko mala'ika ya fi annabi daraja a'a mala'ika yana da wani aiki nasa da ni ban ce muku ina wannan ba hawa sama na mala'ika ne ni ban hawa sama ba za ku sufanta ni da mala'ika ba ku ce wai sauko muku da kaza ko kuma ba zan ce ba za ku ce ba zan je kasuwa ba in je in siniki in sayar mala'ika ne baya zuwa yi haka ni mutum ne ina yi ban ce muku mala'ika balle kuwa ko rashin ci da rashin sha za ku ce ai yana ci yana sha kuma sannan ya zo ya ce mana shi manzo ne daga manzo daga Allah yana ci yana sha mala'ika ne baya ci baya sha ni ban ce muku ainihin wato mala'ika bane ni ballantana ku ce ku nemi abin da ni ba nawa bane ku ce muku shi ba wai mala'ika bane yafi annabi ba mala'ika ne da harkarsa da shi Allah yake bance shi da rashin ci da rashin sha ba ruwan mala'ika da kasuwanci ko saye ko sayarwa mala'ika kuma yana hawa sama ya sauko duk yana wannan ni ko ban zo ne Allah ba haka yi ba Allah ya keɓance ni ina ci ina sha kuma zan je kasuwa kuma ba na hawa sama in tashi sama in je in dawo ba ni ba haka ba ne in in ba wani abu nake bi ba ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ko nake yi illa ma yuha ilayya sai abin da aka yi wahayi a gare ni daga Allah kul Allah ya ce ga ya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama hal yastawil a'ma yalla makaho wal basiru da mai gani suna yin daidai ma'ana makaho anan shine kafiri mai shirka basiru kuma mai gani shine mumini mai kadaita Allah mai bin manzon Allah shine basiru afala ta tafakkaruna shin yalla ba ku yin tafakkuri ku yi tunani ne a cikin wannan abun ku yi imani da Allah wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون Allah ya ce wanzar bihi ka tsawatar da mutanen ka ma'ana ka tsoratar da su mutanen maka da alkur'ani ma'ana kai musu wa'azi da alkur'ani ya rasulallahi ko kuma anzur ka tsawatar da allazina ya na waɗannan da suke jin tsoro an yi husharu ila rabihim a tashe su zuwa ubangijinsu masu imani da tsoron tashin alkiyama to yi musu wa'azi bihi da alkur'ani yawwa laisa lahum min dunihi waliyun ba ka sanar da su ba su da wani majibancin lamari da zai taimake su koma bayan Allah wala shafi'un wala wani mai ceto wanda zai tsere da su daga fadawa garari la'allahum yattaquna domin cewa ko sun kai musu wa'azi sa, sa samu jin tsoro ma'ana sa ji tsoron Allah su tsaya akan wato da'o'in Allah ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتبردهم فتكون من الظالمين Allah ya ce ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallama wala tadar lillazina yad'una rabbahum bil gadati wal ash wannan aya dalilin saukata wato mabukata talakawan mumine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke tare da annabi daga cikinsu to talakawansu su ne suke zaune tare da annabi kuma abdullahi dan abbas ma ya rawaito wannan da abdullahi dan masaudu ma ya ce yana ma nan sannan ayat ta sauka annabi alaihi salatu wasalam yana zaune tare da shi akwai amaru dan yasir akwai bilalu akwai suhaibu romi wayannan bayan allah waɗanda suke ainihin wato talakawa wanda suke mabukata wanda dan tsananin ma dan tsananin sa riga wacce take mai datti mai jubba ba ba canja riga riga guda ɗaya mai kauri tana tsami jubba su tana yin tsami tsami saboda gumi da kuma ba a canja rigar ba abin ma da za a yi a wanke ma baya yiwuwa wannan shine to sai akwai kuma kafirai masu wadata mu'allafa tuqulubuhum wanda annabi yake mu'amala ake musu ake dan kamo zukatansu zuwa wato ainihin Allah da mu'amala mai kyau da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga wato jawo hankalinsu saboda haka wayannan mutanen da suka zo akwai akarau dan habisu at-taimi sannan akwai utubatu dan husnul karzi da abbasu dan muradisu wayannan mutanen su mu'allafatu qulubuhum ne kuma masu hali ne sai suka zo gurin manzo Allah in suka zo suka samu waɗannan talakawan su Amaru dan Yasir su Suhaibu su Bilal da suna zaune wajen manzo Allah an dan matso kusa da su haka sai dan tsamu tsamin riga ina sai su kuma suka dinga damuwa shine suka ce da manzala sallallahu alaihi wasallama mu dai muna son ka kuma muna jin daɗin mu'amala da kai kuma muna zuwa wajen ka kai mutum ne mai tsafta mai kamshi sannan kuma muna sha'awar addinin ka sosai amma dai kana so mu dinga mu'amala da kai mu dinga zuwa gurin ka amma mu samu mu shiga addinin ka to gaskiya sai ka kori waɗannan talakawa a kore su mu daina zuwa muna manyan gari masu hali mu zo kuma mu dinga wato ainihin haduwa da talakawa to kaga wannan sai ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce komai ba da yake Allah ne yake masa shine Allah tabaraka ta'ala ya saukar da wannan aya da wala ta daru to bayan Allah da Allah yake cewa da annabi wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna waj ka dinga hakurkurtar da kanka zauna tare da su suna da mutunci da kima da kadari gurin Allah saboda haka Allah bai bari ba sai Allah tabaraka ta'ala ya gaya manzon Allah da sababin wannan bukatar da su waɗannan masu halin suka nemi a kore su Allah ya ce wala tadru dal ladzina yad'una rabbahum kada ka sake ya rasulullahi ka kori waɗannan bayin da suke tare da kai waɗanda suke kiran ubangijinsu kullum bilgadati samma ko wal ashi da yammaci yuriduna wajahu suna masu nufin zatin samana suna bautawa Allah domin Allah ba don komai ba ba ruwansu da bukatar duniya wato ba ruwansu da yin abu ba don Allah ba su Allah kawai suke yi wa to Allah ce karka karka biya ta waɗanda suka nemi ka kore su karka kore su ya rasulullahi yawwa saboda shi annabi yana hulɗa da waɗancan nan yana tsammani su musulunta su shigo cikin addini saboda haka yake zama da su har su zo wajen manzon Allah har su ina burin sakan musu da yake da mu'amalar da yake za su iya shiga addini ma alaika min hisabihim min shay babu wato daga wani abu a gare ka na daga wato hisabin su ma'ana abin da yake tare da su babu ruwanka da su wa'yancan babu wa ma min hisabika alaihim min shay'in su ma ba su da wani hisabi ko binkice babu a kansu na daga naka abin da suke ciki suke so kai ba ruwanka don ba kai bane za ka binkice su ba ka da tuhuma a kansu da rayuwarsu su masu neman a kori waɗannan bayan Allah kai ma kuma ba su da iko da bincike a kanka ko tuhuma akan wani abu na rayuwarka kar ka sake ka kore su kar ka sake ka bi abin da suke ainihin wato so abin ko da suke so shine ta tsaro da hum in ko fa ta tsaro da hum in ko ka kore su ya rasulullahi wato in ko ka kore su fa ta kuna zaka kasance mina zalimi na daga cikin masu fita daga wato ainihin adalci kakkai haka annabi kuma bai aikata ba bai kore su ba saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya tsawatar da annabi akan wannan ra'ayin da suka zo da shi wannan shine dalilin wannan aya
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا نعم أليس الله بأعلم بالشاكرين Allah ya ce wa kazalika haka nan fatanna ba'dahum bi ba'rin muka fitinanci shashin mutanen maka da shashin su ma'ana muka jarrabi juna da junansu shine muka jarrabi wato maɗaukaki mai wadata da damuwa da talaka ce matsa baya baya son sa kusa da shi muka jarrabu kuma talakawa da maɗaukaka da cewa masu hali ne suna ƙin mu, mu kuma ba ma son kusa da su wan- da kuma sabo- kuma su kuma sun fi waɗannan mawadata saboda me saboda rugayensu da yin imani kuma su munkira su kuma masu wa- wadata da jin isa su kuma sun zama masu wato ainihin inkari ga lamarin Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala ce mun jarrabu junansu da junansu liya ƙulu domin su suna masu faɗa su mawadatan a ha'ula'i wayannan da kuke gani talakawa nan duk da dai cewa talakawa ne ga su to manallahu alaihim ubangiji Allah ya yi musu baiwa ya yi baiwa a gare su min bayyana na daga tsakanin mu Allah ya yi musu baiwa da shari'a ya yi musu baiwa da yin imani duk da dai kun- su da kansu suke faɗar darajar tasu ga sunan dai Allah ya musu baiwa sun fi mu domin sun rigaye mu yin imani manallahu alaihim min bainina Allah ya yi baiwa gare su ga su kuma tsakaninsu ya ba su baiwar shari'a ya ba su baiwar yin imani sun riga mu alaisallahu shin yanzu ubangiji Allah bai zama ba bi alama mafi sani bi shakirina daga da masu godiya Allah shine mafi sani daga bayansa masu masu godiya gare shi ya ba su kuma na shi- da shi- ya musu baiwar shari'a sabon annabi ko sun gode وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم Allah ya ce wato ainihin wa'iza ja aka lazina yominu na bi ayatina ya rasulallah idan waɗannan da suka yi imani da ayoyinmu suka zo wajenka faƙul ka faɗa gare su ka ce salamun alaikum amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku ka taba rabbukum ubangiji Allah ya rubuta ma'ana ya hukunta ala nafsihi a bisa ƙudurarsa an rahmata rahama gare ku Allah shi ya wajabta wa kansa yi muku rahama ma'ana Allah tabaraka ta'ala ya zartar ya hukunta yi- yi- yin rahama- rahamarsa a gare ku da sababin imanin ku da ayoyin Allah annahu lamarin da sha'anin man amila minkum su'an wanda dai ya aikata mummunan aiki daga cikin ku ko daga gare ku bi jahalatin ya aikata shi da rashin sani sun mataba ko kuma ya aikata shi bai san mummuna ba ne ko kuma ya san mummuna ne ya dawo ya, ya tuba ga Allah sun mataba sannan ya tuba min ba'adihi bayan mummunan aikin da ya yi wa aslaha kuma ya gyara aikinsa fa innahu haƙiƙa ubangiji Allah wato ainihin gafuro mai gafara ne gare shi da sababin tuban da ya yi rahimu ko mai jin kai ne da shi وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين In Allah ya ce haka nan muke bayyanar da ayoyi na alkur'ani wanda suke bayyanarwa a bisa da wato dalilin kaɗaituwanmu da bayyana kuma gaskiya walitastabina domin wato ainihin sabilul mujrimina ayoyin nan tana mai bayyana wato domin tafarkin nan na mujrimai ta bayyana gare ku kar ta ɓuya gare ku don ku nisance ta قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله Mm.
قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين Allah ya ce kulga ya musu ya Rasulallah صلى الله sallallahu alaihi wasallama inni ni uban inni ka ce musu ni manzon Allah Muhammadu Nuhitu an hane ni an abudal lazi tad'una min dunillahi in bauta wa abin da kuke kira ma'ana kuke bauta masa koma bayan ubangiji kul da ya musu ka ce la attabi'u ahwa'akum ba zan bi soye-soyen zuciyoyinku ban bauta wa wani Allah in ku hannu haka ƙaldalaltu haƙiƙa na ɓacewa hanya ta Allah idan in ko na zama haka yayin da na ɓacewa hanya ta Allah na shirka to ma ana minal muqtadina ban zama ina daga cikin wato ainihin shiryayyu ba قل إني على بينة من ربي وكذبتم به Mm.
ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاسرين In Allah ya ce gaya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka ce ni haƙiƙa ni annabin Allah Muhammadu ala bayyanatin ina kan wato ainihin tafarki wanda yake bayyananne ko kuma ina kan hujja bayyananniya ma'ana abin da nake a kai shine daidai bayyanatin wato bayyanannen tafarki mai kyau min rabbi daga ubangiji na Allah wa kazzabtum kuma hakika kun karyata bihi da wannan tafarkin da Allah ya dora na akai wannan nake kauna ku dawo kansa ku kun yi shirka bayyanatan tafarki mai kyau bayyanannen nan shine tauhidi da kadaita Allah ku ko kun karyata shi ma indi ma tasta'jiluna abinda kuke neman gaggauta shi bihi kuke neman a gaggauta muku daga azaba baya wajena Eh, baya gona shine azaba ta Allah da kuke ta neman a gaggauta a zo muku da ita wannan baya ba ta tare da ni da tana wajena ne ko ka gaggauta mun haka to da ko na sakan muku ita inil hukum hukunci bai zamo ba illa lillahi sai ga ubangiji Allah shi ke hukunci ya usul haqq yana yana bayyanarwa da hukunta gaskiya ubangiji wa huwa khairul fasilina shine fiyayyen mai rarrabewa wajen hukunci wannan kuma dalilin saukata annabi ne sallallahu alaihi wasallama da yake tsawatar da mutanen maka da shirka da cewa su ji tsoron Allah su bar shirka in ba su bari ba azaba ta Allah tana nan tafe in ba su bari ba azaba ta Allah na nan in kuma suka bar shirka Allah zai musu rahama bashiran dai naziran din nan yawwa to shine suke cewa wai wannan azabar da yake faɗa ta yi ta zo mana yaushe ne za ta zo kullum yana zancen azaba ai ya kamata ta yi ta zo shine ma indi ma tastajilu na bihi to abin da kuke neman a gaggauta kawo muku har damun annaba suke zuwa sai a turo sai a zo a samu wai yaushe ne ne ya muhammad yaushe ne ne to shine Allah ya ce ga musu ba a gurin ka abin yake ba eh dama kaga ai su sun ta neman azaba da kansu ba Allah ya faɗa ba a harshen na rabu ɗan harisa ko wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqu min indika ko ai kaga anzur alaina hijaratan min as-sama'i aw tina bi azabin ali in dai gaske ne abinda Muhammadu ka zo da shi to ga yawa Allah Allah ka zubo azaba maimakon su ce Allah ya shirye su su bi saboda tsananin tsaurin kai da kafirci Allah ka kiyaye
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين Allah ya ce gaya musu ya Rasulallahi ka ce lau anna indi ma tasta'jiluna bihi da hakika abin da kuke neman gaggautawa da shi shine azaba ta zo da a wajena yake annabi da a guri na yake Allah ce ga mu suka ce laƙuri ya lamro da lamari ya ƙare baini wa bainakum tsakanina da ku don zuwa muku da azabar zan yi ba za ku huta ba annabi ya ce saka musu Allah ce ka faɗa da gun kai ke da ka saka musu da azaba wallahu ubangiji Allah a alamu shine mafi sani bi zalimina da azalimai da kuma sannan zai musu hukuba wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده الله تعالى تعبرا سشي الله تعالى مفاتيح الغيب mabuɗai na gaibin Allah shine taskokin mabuɗan gaibin Allah a gurinsa yake la ya alamha babu wanda ya santa illa hu sai shi Allah wayannan guda biyar ɗin da ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi a hadisi ya fassara da wayannan mafatihul gaibu ɗin nan guda biyar ɗin nan wannan aya ta kawo su ko wannan guda biyar da Allah tabaraka ta'ala ya faɗe su a cikin aya da Allah yake cewa ya alama fi zulmi na gaisi wa alama fi larhami wa mata dare nafsu ma za ta kasu gadar wa mata dare nafsu bi ayi arna ta mutu ko inna laha inda hu ilmu sa'ati da ya kenan wa yi na zulul gaisa biyu kenan wa ya alama fi larhami uku kenan wa ma tadari nafsun ma za ta kasibu gadan hudu kenan wa ma tadari nafsun bi ayi arlin tamut biyar dinnan su ne mafatihul gaibi din yago bayan su kuma da wasu abubuwa daban a cikin ainihin wato sanin Allah shine Allah ya ƙara faɗar wasu bayan biyar dinnan yace wa ya alamu shi ubangiji Allah shine yake sanin ma fil barri abin da yake cikin dandariyar ƙasa abin da yake faruwa da abin da ake yi da abin da yake ciki na halittarsa kakkab ubangiji Allah shine yake sanin wannan walbahari da haka kuma na cikin ruwa shi ya san abin da yake cikin ruwa shi ya san abin da yake faruwa wa ma tasqudu Allah ya ce min warakatin babu tana saraya zuwa ƙasa na daga ganye wato ainihin na bishiya illa ya alamuha illa ya alamuha sai ubangiji Allah ya san wannan ganyen an yi list ɗinta ba wai kowane ganye ratata da yake zuwa ba a shirye ba da sanin Allah da tabbatarwar da saukarta da faduwarta to ina ga kuma mutuwa wala abbatin wala kwaya ta ainihin abinci na shuka fi zulmatil ardi a cikin dufai na ƙasa da aka binne ta Allah shi ya san da ita yake ganin ta ya sanya yake raya ta ya kumbura ta har ta fitar da wasu a cikin ta wala raɗabin wala ɗanye na abubuwan ubangiji ko menene abin da yake ɗanye wala yabisin wala busasshe abin da yake nufi da raɗabu da yabisu ɗin nan na siffa ce na wato warakatu ɗin nan ganyen ganyen bishiya ɗanye ko ko habbatu fi zulmatul ardi ɗanye ko busasshe duk Allah ya illa ya alamuha ubangiji face yana mai saninta kuma waɗannan sanin da Allah ya mata ya yi kuma wato ainihin notin ɗinta illa fi kitabin mubin face tana cikin littafi wanda yake ainihin mai bayani shine lauhul mahfuz komai yana nan rubuce a ciki da komai da ko ko da ganye ya faɗo da sanin Allah ran da ganyen da zai faɗo ran nan bai yi salati ga annabi ba ranar faɗowarsa ta yi kenan ɗanye ne ko busasshe ne duka tsari ne na Allah abubuwa ne na connection ɗin Ubangiji a tsare suke. Allah ya san komai da komai.
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبعكم بما كنتم تعملون وهو الذي يتوفاكم Ubangiji Allah shi ne da yake kasar da ku laili da daddare da yin baccinku kun tafi sai kuma sannan ya dawo muku da hasasiya ko kuka farka daga bacci ranku ya dawo amma mai bacci yana da tunani hakika ya san bacci karamin mutuwa ne an tafi da kai baka san me ake ba bacci kenan to shine Allah ya subanta shi da karɓar rai ko ya alamu kuma yana sanin ma jarahtum abinda ainihin kuka tsururuta kuke aikatawa bin nahari da rana duk ubangiji Allah tabaraka ta'ala yana sani yana sanin abin duk da kuke aikatawa da rana duk abin da za ku yi Allah tabaraka ta'ala yana sani وإني في خيال الزن أكبر إبرة لمن كان في بحر الحقيقة راكي وأنا أعرف الله كيف هذا يكي شخوص وأشكال تمر وتنقري فتفنا جميعا والمحرك باكي wato komai da ka sani zai kare wani kiba ne wani daɗi ne wani ko bai na halittar Allah za ta kare kakaf wani isa ne wani menene amma babu wanda ya yake sau mai motsa halitta ta yi motsi shine kawai wanzaje wal muharriku baki Allah kenan sannan kuma komai da ka gani na abin da duk ya zo a cikin riyawarka da zatonka ko kuma wani tunaninka kawai wannan wata fassara ce kawai daga Allah take zuwa maka amma gundarin abin daga cikin kogin hakikar Allah yake shi kuma Allah shine mai ɗaukakawa mai bayyanar da abu har ya kusa a cikinsa majaratu bin nahari ko me kuke yi da rana da daddare ne Allah da ya sani sun mai yawa su kuma sannan fi ubangiji Allah tabaraka ta'ala kuma ya tashe ku wato a cikinsa ma'ana ya tashe ku a cikin rana ko a dare in kuka yi bacci ya karɓa rayukanku sai ya tashe ku abin baccinku da daddare ya karɓe ranku farkawarku da rana ya dawo muku da rai kuma abin duk da za ku farka ku yi yana sanin abin da kuke yi Allah ya yi haka ne liyakuba ajilan musamman domin wato a hukunta ajali wanne yake abin ambato shine ajalin mutuwa dare a bacci rana ta yi a farka a harkoki dare ta yi a bacci rana ya far to duk wannan yana daɗa kusanta ku zuwa lahira ne yawwa yana kuma daɗa nisanta ku daga barin gidajen ku ne Allah na haka ne har zuwa lokacin da ajali zai cika kuma sai a tashi daga wannan rayuwar sai kuma a tafi ga baki ɗaya Allah ka ba mu sa'a summa ilaihi marji'ukum sannan zuwa gare shi ne makomo ku ranar alkiyama take summa yunabbi'ukum sannan ya ba ku labari bima kuntum ta'maluna da abin da ku kasance kuna aikatawa kuma ya saka muku da shi وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه Mm.
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر ubangiji Allah shine mai rinjaye mai iko madaukaki fauka ibadihi burbushin bayinsa wa yursilu alaikum hafazatan kuma shine yake aiko muku wato masu kiyayewa sune mala'iku da suke kiyaye ayyukan ku duk abin da za ku yi ya sani amma sai ya turo masu kiyayewa su zamanto suna masu duba abin da kuke don su tabbatar su zama shaida hatta idza jaa ahadakumul mautu har idan mutuwa ya zo wa ɗayanku tawaffatu sai kuma wato mutuwan nan ta zama ta ɗauke shi ma tawaffatu rusuluna sai wato manzanninmu mala'iku da aka wakalta a bisa karɓar rayuka sai ta karɓe shi mana ta kasar da shi wahum su kuma mala'iku la yufarriduna ba sa takaitawa a bisa umarnin ubangiji lokacin ɗauka in yayi to yanzu yanzu nan za su zo su ɗauki mutum ya inganta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuni da cewa mala'ika azra'ilu shine yake yake yake shine kwamandan mala'iku da suke masu karɓar rai suna da yawa shine kwamandan su kuma kowanne aka kusa karɓar ransa in yi kusa lokacin ajali ya zo ana fitar da sunayensu a lis ana jeho ana jehowa azra'ilu takarda wato daga ƙarƙashin al'arshi ake jeho takardar shi kuma sai ya cefe ta ta inda Allah ya so ya cefa a ƙudurarsa in ya karɓi takardar sai ya gani daga waje kaza gari kaza wane da wane ga su a cikin alis za su tafi in ya rage kwana arba'in a wata ruwa in ya rage kwana arba'in da ɗaya tuni lis ɗinka yana hannun a zara'ilu shi sa ake so mutum kwanukan sai ta amfani da su don wani yana shirma bai sani ba lokacin ya a gani yanzu mutum an yi janazar wani da shi an yi wannan da shi an yi komai da shi a ce ana jima sai ka da an ce an shi to tintini saboda Allah ya ɓoye abin ne kwana arba'in da ɗaya zai yi a wata ruwaya ma ya fice haka list ɗin yana hannun azara'ilu shi kuma azara'ilu yana mitin kullum da ainihin a- awanu nasa su ne yaransa ya ba da photocopy na suwana suwana ga su nan zai zai original tana hannunsa don sai ya je to ita kuma duniya manzo Allah ya ce duniya baki ɗayanta da waɗanda suke cikinta suna tsakanin gwiwar gwiwar gwiwar azra'il malakul maut wai ba girma ne da duniya ba wani aiki ba ne kamar kai ne da shinkafa a plate abin ma ya fi- ya yi nan Tunda kai ba za ka iya kirga za ka ba.
iya kirga shi ko a nan tsakanin wannan gwiwa da nan a tsakankanin nan duka suke sai yakan za- sai sai ya zaro su a rana ɗaya duka duniyar da mutanen sai ya ɗauko su wajen so saba'in yana kallon su yana mai da su wanda za- wanda za a tafi da shi yanzu da wahala ne azra'ilu kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baki ɗayan halitta kuma ba duniya ba baki ɗayan halittar da had- ake ɗaukar ransu masu rai su kuma suna tsakankanin nan ɗin idansa kamar wani ɗan abu ne a dunkula a nan ɗinsa gani ɗan abu ne ɗan kaɗan kamar a za ce kana sai kaɗan ne kamar ɗan ƙurji haka yake a nan sai sai- sannan yake lakato su ya gani ya mayar ya lakato duk halitta tam gabas da yamma kuma kudu da arewa haka haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara saboda haka idan mala'ika ya zo shi yana da tawaga da yawa yana da mala'ikun rahama karkashin sa suke yana da mala'ikun azaba karkashin sa suke wato idan mala'iku idan ya- an dan ya zo aka dauki ran ran mumini to sai ya mika shi wajen mala'ikun rahama shi da kansa yake mika musu muminin Allah kenan sai su karɓi ruhin su ya ji daɗi su ji daɗi sai su yi murna da sai su ɗaga ruhin nan shine sai su kai shi illiyi na sai ya sama kuma zuwa rahamar Allah amma idan kafiri ne ko munafiki ko mara kirki aka ɗauki ransa Azra'ilu sai ya miƙa hagu sai ya miƙa mala'iku na azaba su kuma sai su fara matsatsaka shi dama ba daɗi shi ruhin kafiri ba daɗi gurinsu shi ma ruhin ba daɗi wajensa sai su miƙa shi sai su shi kuma sai ya tafi sijil ya zai karkashin karkashin ƙasa sai a mai da shi zuwa can saboda haka su mala'iku da mutanen azra'ilu da yaransa ba sa sabawa Allah dama su ne ainihin jama'un da Allah ya musu shaida da la ya asuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma to la yuharriduna dinnan ba sa yin sakaci ba sa yin takaitawa wajen sadar da umarnin Allah Allah ka ba mu sa'a Allah ka sa muna daga cikin da za a ba su masu rahama إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين sannan kuma aka karɓi rayukan bayi ruddu sai a juyar da ita zuwa Allah ilallahi zuwa ubangiji Allah maulahum mahalicinsu mamallakinsu shine Allah alhaƙu wanda yake shine gaskiya mai kuma adalci Allah kenan maulahum alhaq ala na'am ku saurara lahul hukum hukunci ya tabbata na gaskiya na adalci zartacce ga Ubangiji a cikin bayinsa, wa huwa asra'ul hasibina shine kuma mafi gaugawar masu wato hukunci da hisabi yanzu yanzu a gama kamar na maganar hadisin nan ko fi kadari nisfi na harin min ayyamin duniya to haka Allah yake nan da nan yake gama hukunci قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين Ƙul ka gaya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama gaya wa mutan maka man yunjikum min zulumatil barri wal bahri wai wane ne yake iya tsamo ku da fitar da ku daga dukkan nan na dandariyar ƙasa idan wato kuka shiga cikin tafiya kuna tafiya cikin daji duhu ya lullube ku wa yake fitar da ku ne wal bahri ko kuma dufai na wato ruwa in kun shiga cikin ruwa kuna tafiya a jiragai kuna tafiya ga duhu ga dare wa yake fitar da ku ne daga cikin dukkan wato ainihin dandariyar ƙasa da kuma na ruwa ta da'unahu da kuke kiransa tabarru'an kuna mai kaskantar da kai gare shi ko hufiyatan kuna mai sirrantawa cikin kaɗaita shi a lokacin shine Allah duk kafiri ya san Allah yawwa sai ne Allah yake in sun shiga cikin wahalar dare ko tafiya ko ruwa Allah suke kira ba sa kiran gumaka sun san ƙarya suke yi su ma sai su yi ta kiran Allah Allah Allah ana- ana kwantar da kai Eh, suna cewa la'in an na ya ubangiji sun yi- mun yi rantsuwa in dai ka tserar da mu daga wannan bala'i min hazihi daga wannan dubbai in dai ka tserar da mu in dai ka tserar da mu daga waɗannan dubbai ya, ya ubangiji Allah to suna cewa eh, in dai ka tserar da mu lana kunanna za mu kasance mina shakire na muna daga cikin bayanka masu godiya gare ka da imani قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون kul ga ya musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai allahu ubangiji allah yunjikum yana tserar da ku min ha daga wannan ainihin dufan wa min kulli karbin daga kuma barin dukkanin wani wato ainihin bala'i da wani bacin rai da wani bakin ciki sun ma'antum sannan ku kuma tushiriku na kuna ku- ku- kuma an tserar da ku din kun haye sai kuma kuka zamanto tushiriku na kuna masu yin shirka da Allah wannan kuma ya zama rashin godiya kenan da saba alkawari wannan kulillahu in jikum min hawa min kulli karb ana yin ana ana yin nafilata kamar halin da muke ciki yanzu na na corona ko virus covid-19 ga mace-mace da ake fama ga talauci ga bala'i to ana raka'a hudu ake yin ta mutum ya yi raka'a hudu ya yi raka'a biyu dama kowace ɗaya in an nafilar raka ana karanta ƙul- bayan fatiha sai a karanta قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب kafa ɗari da sha ɗaya sai a yi rukuwi da tsayuwa raka'a biyu sallama aka yi raka'a biyu aka yi sallama sai a yi salati ga annabi ɗari mutum ya yi da salatul fati ya fi sirri ne babba na yayi bala'o'i in aka idan da raka'a biyu sai a yi salati fati ɗari in mutum ya gama raka'a in ya gama raka'a to sai a karanta ita kuma wannan قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب كفى كفى دري ديا da ɗari hudu da shida sai a yi addu'a kuma a roƙi Allah ya yi wa an gane ƙullahu dubu ɗaya da ɗari hudu da shida shi ne za a karanta a ƙarshe sannan kuma a roƙi Allah ya salaci ga annabi wanda duk ya ji ya gaya wanda bai ji ba ya kamata ana ta yi ma ya kamata duk raka bayan faci a ƙulin lahu min ji kun min hawa min kulli karbe ya faɗari da sha ɗaya a tsaye an ayi ruku'i kuma an yi sujada an yi sallama raka biyu sai a salati ga annabi ɗari da kowace siga mutum zai iya shi ne ce ayi da faci ilima ugulika dan an gama kuma raka biyan aka gama to sai a karanta kuma ai salati ga annabi kuma a karanta kulillahu in je ku min hawa min kulli karbin ɗari ɗaya ɗari ɗaya dubu ɗaya kai dubu ɗaya da ɗari hudu da shida wannan hali najeriya allah ya yi mana bala'o'in nan kuma duniya ma gaba ɗaya duka allah ya yi zaunar da kowa lafiya don albarkacin annabi albarkar ƙur'ani نعم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون kuma idan Allah ya zo da buɗi ya yaye mana bala'o'i sai kanmu mance da Allah mutuna Allah da annabi mai ta yin abubuwan da ya kamata mutum yana yin wannan Allah zai kawar da talauci Allah zai kawar da damuwa Allah zai kawar da covid-19 dukkan kuma komai ya kauce kan mai ɗagawa irin yadda waɗancan suka yi yaggo wannan haka Allah ya ce ƙulga ya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwal qadiru Allah shi shine mai iko ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum habisa ya aiko da azaba ta burbushinku mana ya zubo muku duwar watsu ko wuta daga sama aw min tati arjilukum ko ta karkashin ƙasa ko na kece ƙasa ko ya bulbo da wuta ko wani abu daga can wanda zai cutar da ku Allah duk yana zai iya shi ne mai iya yin wannan au yulbikun ko kuma ya fauce ku yulbisakum ma'ana ya fauce ku ubangiji bai zubo muku azaba ta sama ba ko ta ƙasa ya turo da wani abu da zai fauce ku shi ya yanki yanki a ɗaiɗaita ku ko a turo iska ta wargaza ku sannan wayo zai ƙaba ba'asa ba'adin Ubangiji kuma sai yana iya zubo azaba ya ɗanɗana muku azabar juna da juna, juna su azabci juna da kashewa da, wahaltarwa. Ubangiji duk Allah yana da ikon yi haka, amma bai muku haka ba Allah ko al'umma annabi Muhammad. ne ce da annabi unzur ka yi duba ya Rasulallahi, kaifa nusarrifu ayati ta yaya ne muke bayyanar da jujjuya ayoyi gare su da dalilai a bisa ƙudurarmu da wahadaniyanmu muna yin haka ne ga bayi wato ainihin la'allahun ko cewa dai su ya ƙahuna sa fahimci lamarin nan na ainihin Allah kuma su yi imani ita manan ayar kaga dalilin saukan nata Allah tabaraka ta'ala da wannan aya ta sauka wato sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to lalle ina jin tsoron kar ku koma baya na ku zama kafirai in ji manzan Allah kar ku zama kafirai la tarji'u ba'di kufara al'umma ta kar ku zama kafirai baya na in na shuɗe saboda haka sahabai suka ce ya rasulullahi ya za mu zama kafirai bayan ka da me za mu zama shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine ɗayan ku ya dinga ɗaukan makami ya doki ɗayan ku in kuka yi haka to kun zama kafirai saboda Allah ya ɗanɗana muku abin da ya ɗanɗana wa kafirai kenan wai zai ka ba'adakum ba'asa ba'adin kafirci ya tabbata kenan idan dai za ku ɗau makamai ku hau kan junanku suka ce ya rasulullahi mu ko mun shaida da Allah shi kaɗai ba abin bautawa kai kuma manzon Allah ne ya za mu zamanto mu zama kafirai ca yayin da kuka ɗau makamai a junanku musulmi ya ɗau makami ya kashe wannan wannan ya ɗau makami ya kashe wannan sai suka ce ya rasulallah ai wannan ba ma zaton zai taɓa yiwuwa har abada gare mu mu musulmi sai manzo Allah ya ce a'a ina dai roƙon Allah dai ya tsare ku kar hakan ta kasance ɗaukan makamin musulmi da musulmi a jiwa juna to yana daga cikin alamar kafircewa Allah da manzansa Allah ka kiyaye mu wannan aya da ta sauka lalle ta girgiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma Allah tabaraka wa ta'ala yace da manzon Allah ba komai ta yaya ne ka duba ka gani unzur kaifa nusarrifu layati gare su al'ummata kala Allahum ya kuma ya inganta hadisi da musulun ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa na roki Allah na roki Allah kada ya sanya tsananin al'ummata a junansu wannan ya tsananta wannan wannan na roki Allah amma an hana ni wannan saboda haka idan mun ga abin ya zo a juna musulmi ya dau makami ya kashe wannan musulmi ya dau ya ce annabi ya faɗa na roƙi Allah kada tsanani ya zama a tsakanin al'ummata sa'altu rabbi Allah ya ja Allah ba sa ummati bainahum fa fa mana'aniha saboda haka Allah ya kiyaye mu
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل jama'unka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kazzaba su ne mutanen maka sun karyata bihi da alqur'ani kaumuka jama'unka mutan maka sun karyata da alqur'ani wa huwa alhaqu alqur'ani ko shine ainihin gaskiya kul faɗi gare su ka ce lastu alaikum bi wakilin ni ba wakili bane a gare ku abin duk da kuka aikata ku yi Allah zai saka mu Allah zai muku sakayya ni dai mai gargadi ne kawai gare ku ina muku gargadi amma abin da kuka aikata na imani da rashin sa Allah shine mai yin sakamako likulli naba'in mustaqar وسوف تعلمون ga dukkanin wani bayani ko labari mustaqar akwai matabbata da abin da aka gaya muku kuka ki da wanda kuka yarda akwai matabbatar abin shine ranar alkiyama ranar da za a yi sakamako ko ranar da za a yi azaba amma Allah ya ce wa sawfa ta'lamu da da sannu za ku yi sani wannan akwai tsawatarwa da tsoratarwa ga bayi وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Allah ya ce wai za ra'aita idan ka gani ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama allazina yakhuduna fi ayatina waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu na alkur'ani da izgilanci in ka gansu a zaune ko ka gansu suna yi to fa arid anhum ka bijire daga barin su kar ka zauna ma'ana tare da su kaga maganar mu ta zo ko ta iyayen mu shehanai da shehu tijani ce aka ga mana duk wanda ka gani na kin waliyan Allah kai kuma kana son su kana tare da su to kar ka zauna tare da shi ashe ladabtarwar Allah manzon Allah ya fara yi wa wannan kaga suna kutsawa cikin ayoyina suna kushewa suna izgilanci fa'arid anhum ya rasulullahi ka bijire daga barin su karka tsaya tare da su hatta ya hudo fi hadisin gairi har sai sun kutsa cikin wani zance ba wannan na kushe alkur'anin ba kawai amma matukar suna nan ka kauce musu karka zauna tare da su wa imma yunsiyannaka shaitan amma idan shaitan ya mantar da kai wato ainihin daga barin zama tare da su kuma suna taba alkur'ani suna izgilanci to fala ta ba'a da zikira kana tunawa to tashi karka kuma zama tare da su bayan ka tuna in shaidan da ya mantar da kai fala ta qa'ud ma'a zikira kada ka zauna ma alqawmi zalimin tare da mutane waɗanda suke azzalumai masu ƙaryata alqur'ani da izgilanci gare shi ba da zikira bayan ka tana cewa su ne fa gudu ka bar su munkirai وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون taqun Allah ya ce wato ainihin wa ma alal lazina yattaquna babu a bisa waɗannan da suka ji tsoron Allah min hisabihin na daga wato ainihin binkishen su da yin hisabi gare su ai babu wasu masu kutsawa ba- min sha'in na daga wani abu babu wani abu daga gare su da wani mai binkice a gare su Eh, wato su wa- in ka in ka zauna da su ba wani mai iya binkishen mai suka yi sai Allah saboda haka kar ka zauna tare da su wama alallazina yattaquna wanda suke ji tsoron Allah daga ainihin wato m- babu min shay'in wani abu min hisabihin na daga yin hisabi gare su abin duk da suka yi ba ruwansu ma'ana ko da kun zauna din ba kyau a zauna amma babu wani ɗaukan hisabi da za a yi muku a ɗora muku abin da suka yi Eh, an nisanci dai kar ka zauna tare da su saboda cutarwar zuciya yanku ba daɗi akwai damuwa sannan zama da minkiri ko zama da wani in ba mai in- ko da amu ne mu- ordinary ɗin mutane zama da minkiri ko mai ƙiyayya ga bayan allah to zuciya tana iya satar ɗabi'a a zo a shiga garari amma shi ne manzon Allah ba haka ake nufi ba ma'ana ko da ya zauna zan masu tsoron Allah dan su ba wani hisabi ne wani abu a kansu amma dai kar su zauna don gudun bacin ransu da kuma nisantar makiyan Allah walakin sai dai zikira tunatarwa ce kawai da wa'azi da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi la'allahun ko cewa su yadda ƙona za su ji tsoro su daina kutsawa cikin lamarin alkur'ani suna yin izgilanci ma'ana hanawa hanawa a zauna da sai shine zai zama wato gargadantarwa gare su wannan aka ce kan ma a je a zauna da shi saboda halin da yake ciki na kusa da izgilanci da alkur'ani hanawar ma Allah ya ce yayi haka ne don ko cewa sa ji tsoro su daina نعم الحمد لله
alhamdulillah